ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna 21 ga watan zulqa'da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da goma ga watan shida miladiya na da 2023 sati da ya gabata muna cikin babi na goma babu la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah mun dauki hadisin Thabit bin Dhahak kuma sharhin shi ya riga ya gabata za mu shiga cikin sabon babi babi na goma sha daya cikin wannan littafi qala al muallif rahimahullah babu min ash-shirkin nadhr li ghairillah babi wanda yake bayani na daga shirka nau'i na shirka yin alwashi ba ga Allah madaukaki ba ba da Allah ba. Mutum ya yi wa wani abin halitta alwashi, kuma alwashin nan wanda yake da alaka da ibada. Malam ya ce, Ai, likaunihi ibadatun yajibul wafa bihi idha nazarahu lillah. Kasancewa alwashi ibada ce, to sai ta zamanto wajibi ne mutum ya cika wannan alwashi. idan ya yi shi don Allah maɗaukaki, ga Allah ne yi wannan alwashi. Misali ya ce, in Allah maɗaukaki ya bani kaza, zan yi nau'i na ibada kaza, zan yi raka a kaza, ko zan yi sadaka da abu kaza, ko zan yautar da bawa, ko zan yi kaza. Da zarar Allah maɗaukaki ya wa mutum wannan abin da ya alwashi a kan shi wajibi ne ya cika. Fa yakunu nadhru li ghayri Allah shirkan fil ibada. to idan haka nan ne idan mutum ya yi wa wani Allah ba Allah ba to ya haɗa bauta Allah da wani Allah kuma wannan ita ce shirka قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر وان سنا cika alƙawalinsu alwashin da suka yi na ibada suna cika shi wa ya kafu na yauman suna jin tsoron wata rana ko yini kana sharruhu mustatira wanda sharrin shi tashi yake fantsama yake fal'ayatu dallata ala wujubil wafa'i bin nazar wannan aya ta yi nuni a bisa wajibcin cika alwashi ومدها من فعل ذلك طاعة لله kuma aka yabi ko Allah ya yabi wanda ya aikata wannan domin da'a ga Allah madaukaki wa wafa'an bima taqarraba bihi ilai da cika alwashin da abin da ya kusanta zuwa ga Allah da shi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu da fada Allah madaukaki da yace وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم duk abin da kuka ciyas ko kuka bada na dukiya ne ko na wani abin da ya kama da haka min nafaka na ciyaswa ko na badawa au nazartum min nazarin ko kuma kuka ɗau wani alwashi daga cikin alwashi fa inna allaha ya'lamu to Allah madaukaki ya san shi Allah masanan abin da bayi ne suke aikatawa duk abin da mutum ya ɗauka na alwashi ko na abin da ya kama da haka to Allah madaukaki masanin shi ne sai zamanto wajibi ne mutum ya cika قال ابن كثير رحمه الله تعالى محمد بن كثير wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace yukhbiru ta'ala bi annahu alimun bi jami'i ma ya'maluhu al'amilun min alkhairat Allah madaukaki na bada labari cikin wannan aya kan cewa shi masani ne da dukkan abin da mai aiki ya aikata ya'maluhu al'amilun wa'anda suka aikata wani aiki to Allah madaukaki ya san shi min alkhairat na aiki na alkhairi ne min nafaqatin ciyaswa ne wal manzurat da abinda alwashi ne suka dauka wa tadammana zalika mujazatu ala zalika sai wannan ya kumshi sakamakon Allah madaukaki akan wannan lada da zai ba ma'abutansu awfaral jaza lil amilina bihi ibtigha'a wajhi ga wanda suka aikata kuma suna nihin Allah maɗaukaki ba don riya ba, ba don aji ba, ba don a gani ba, ba don wani ba sun yi ne don Allah. Allah maɗaukaki a nan zai cika musu lada ya ba su lada cikakke. Idan alimta zalika, idan ka san wannan, fa hadhihi nuzurul waqi'atu min ubadil qubur. wannan alwashi wanda ake samun abkuwar shi daga wanda suke zuwa kaburruka suna neman tabarruki ko suna bauta musu suna roƙon wa'anda suke cikin kabari taqarruban biha ilaihim suna musu alwashi domin su kusanta zuwa ga wa'annan mutane liyaqdu lahum hawaijahum domin su biya musu bukatansu wa yashfa'u lahum wa yashfa'u lahum su nema musu ceto wajen Allah madauki wajen manzo sallallahu alaihi wasallam hadha shirkun fil ibadati bila raib malin ce wannan tabbat shirka ne a cikin bauta ba ko kokonto babu domin alwashi na ibada ba wanda ake wa sai Allah madaukaki kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yace waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله مدوككية وجعلوا لله مما ذرع suka sanya wa Allah daga abin da ya ya fitar da tsirrai min alharth na kayan noma wal'an'ami da dukiyoyi, dangogin dukiyoyi na ni'ima, nasiban suka sanya mushi kaso. Asalin magana kamar ka ce, wa ja'alu lillahi nasiban mimma zara min alharfi wal'an'am, suka sanya wa Allah kaso, faƙalu haza lillahi bi za'ame, suka ce, ai wannan rabo ne na Allah, na Allah ne, kuma da raya wasu, wa haza li shuraka'ina. wannan kuma kaso na abeban tarayyarmu ne. Allah maɗaukake ce, "Fama kana li shuraka'iyin falaye sulu ilallah." Abinda suka bada suka ciyas ga abeban tarayyarsu to bayya kai ga Allah maɗaukaki, wa ma kana lillah, kasan da suka hudda na Allah maɗaukaki fahuwa ya sulu ila shuraka'ihim, wannan shi ne yake kai ga abeban tarayyarsu. sa'a ma ya hukumun, ya munana abin da suka hukumta na wannan tunani da suka yi da ra'ayi da abin da suka tahiyar da shi nau'i na bauta ga wani Allah maɗaukaki. Kala Shekul Islam, Shekul Islam Taimiyar Rahimahullah yake cewa, wa amma ma nuzira li ghairillah abin da aka yi alwashi ba ga Allah maɗaukaki ba, kan nazari lil asnam. kama alwashin da za a wa gumaka wa shamsu da rana wal kamar da wata wal kubur da kaburruka wa nahwi zalika da makamantan wannan fa huwa bi manzilati an yahlifa bi ghairi llahi min al makhluqat matsayin shi ka matsayin wanda zai yi rantsuwa ne da abeban halitta ba da Allah ba fal halifu bil makhluqat la wafa alayhi wanda ya rantsuwa da abeban halitta ya ce, Na rantsa da tarnatsa sai na yi kaza, to wannan bai ya cika wannan alwashi. La wafa a alaihi, babu wannan ba bayya cika ba wajibi bane akan shi cika wannan alwashi wala kafara ta kuma ba zai kafara ba idan bai cika wannan alwashi ba domin ba da Allah bane yayi da bai ban halitta ne wa kadhalika an-nazira lil makhluqat hakan hakanan ne wanda ya alwashi da abeban halitta fa inna kilahuma shirkun kowanne daga cikinsu alwashi da mutum zai yi da abeban halitta ko kuma rantsuwa da mutum zai yi da wani abin da wani Allah ba da Allah ba to dukan wannan nau'i ne na shirka laysa lahu hurma warware shi baya da wata alhurma bal ma abin da ya zama to wajibi ne bal alaihi an yastaghfira Allah min hada abin da yake wajibi akan shi shine ya nemi tuban Allah madaukaki akan wannan wa yaqulu ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa billata wal uzza wanda ya rantsuwa da lata gumki lata da uzza falyaqul yace la ilaha illallah yace lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah domin rantsuwa idan mutum ya rantse da abin da yake ganin iya da wani matsayi na Allah to tabbata wannan shirka ce babba idan kuma ya rantsuwa da koma bayan Allah bai ya ganin cewa ya kai matsayin Allah to wannan sai a lissafa shi daga cikin shirka karama wa qala fi man nazara lil quburi wa nahwiha duhunal litunawwara bi haka nan ya fadi ga wanda ya sha alwashi cewa zai kai wani mai ya zuwa kabarurruka ya kai su kabarurruka domin a haskaka san da da mai ne ake a ci balbal sai mutum ya sayi mai ya zuba a wani abin da zai sa sai ya sanya lagwami sai ya kyarta wuta to wannan man da shi ne ake ake haskaka shi ne matsayin mai fetur ko kuma abin da ya kama da haka idan ya ɗau alwashin cewa zai kai wannan mai ga makabarta wa ya ƙulu zai ce inna ma tuqbalun nazar ai wannan alwashi ana karɓar shi kama ya ƙulu ba'du ad-dallin kamar yanda wasu shashen fatattu wanda suka bar tafarkin Allah madaukaki suke fadi wa hadha an-nazar ma'siyatun bi ittifaq al-muslimin malai ce irin wannan alwashi sabo ne wannan kuma da haduwar ra'ayin dukkan musulmi la yujuzul wafa bihi bai halitta ba mutum ya cika irin wannan alwashi wa kadhalika idza nazara malan lisanada hakanan idan ya dau alwashin dukiya zai ba wa'anda suke gadin gumaka ko kuma kabarruka wanda ake bauta musu wanda ake shirka a wurin awil mujawirina al'akifina bitilkal buqa'a ko kuma wanda suke dabrace da wurin suke makwabtaka da wurin wanda ba sa gushewa suna tsayuwa saboda ibada a wannan wuri su ma idan ya musu alwashin ba su dukiya to bayya ba su bayan na fihim shubahan mina sanadatin lati kanat inda lata wal uzza domin akwai kamanceceniya tare da su da wa'anda suke gadin gumaka lata wal uzza wa manata da manata ya kuluna amwalan nasu bilbatul suna cin dukiyoyin mutane da ƙarya da zalunci wai sudduna an sabilillah kuma suna kangewa ga tafarkin Allah madaukaki wal mujawiruna hunaka fihim shabahun min alladhina qala lahum qala fihim al khalil alayhi salam wannan wanda suke makwabtaka da wannan gurare wanda sun sa ido suna dako suna karɓar dukiyoyin mutane suna da kaman ceceniya da wanda da wa'anda Ibrahim Khalilullah ya faɗi ga a cikinsu ya ce ma hazihi tamathilul lati antum laha akifun wannan gumaka da kuka zo kuke bauta musu kun nace a wurinsu kun tsaya kun dawwama a wurinsu menene wannan gumaka wani matsayi ne kuka ba su wallazina istaza bihim Musa da wa'anda hallon Musa alayhi salam ya huce wurin su wa qaumuhu da mutanansu qala ta'ala Allah madaukake fadi cikin su yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum muka tsallakar da banu isra'il ruwan kogi ko na bahar nil ba ataw ala qaumin suka zo suka iske wasu mutane ya'kufuna ala asnamihim sun tsaya suna bauta akan gumakansu a wajen gumakansu فالنذر لأولئك السند والمجاورين في هذه البقاء نذر معصية ما ليتي إن ونا الواشي نونا متاني السند wanda suke kulawa da gumakai da wanda suke dabrantaka da irin wuraren wannan to alwashi daukan masa alwashi sabo ne wa fihi shabahun min an-nadhri sanadati sulban haka nan kuma akwai kamanceceniya ga wanda suke tsayawa suke a wannan kin kurwa a kirista misali wal mujawiri na indaha da wanda suke tsayawa wurin au lisanadatil abdad ko kuma ga wanda suke kulawa da gumaka allati fil hind wanda suke hind ƙasar hind wal mujawiri na indaha da wanda suke makwabtaka da ita domin idan suka yi makwabtaka da ita su ma suna da wani nau'i na ganin cewa su suke kulawa da ita kuma a bautawa a bauta musu kuma bayan Allah madaukaki qala al-azru'i imam al-azru'i ya fadi fi sharh al-minhaj wa amma an-nadhr lil mashahid yin alwashi ga kabarrukan da aka gina allati ala qabr abus wanda take kan kabari wali kabar waliyin kabari waliyin aw shaykhin akan kabarin wani waliyi ko kuma wani shaykhi aw alasmin ko kuma a bisa wani suna man hallaha bil auliya wanda aka ce wannan wurin waliyan Allah sun zamna a wurin aw taraddada fi tilkal buq'a min al auliya ko kuma ya kai kawo a wannan wuri wanda akwai waliyan Allah wa salihin da nagartattun bayi fa in qasada an-nadhiru bidhalika idan mai yin alwashi ya nuha da wannan kai kawo da yake wa huwal ghalibu ala alwaqi'i min man usudil amma kuma wannan shine mafi abkuwa waqi'in na niyoyin mafi mafi yawancin mutane ta'zimul buqa suna kai kawo saboda girmama wannan wuri wal mashhad da wannan kaburruka awi zawiya ko kuma wani guri wanda ya zama tunan salihan bayi ne aka binne bayi au ta'zima man dufina biha ko kuma girmama wanda aka binne a wannan wuri au nusibat ilaihi ko kuma aka dangana shi da wannan wuri au bunyata ala ismihi ko kuma aka gina wannan wuri da sunan shi fa hadha an-nazr batilun ghairu munqad munaqid kina wannan alwashi lalatacce ne ba tabbatacce ba ne ba ko an kulla shi bai kullu ba fa inna mu'taqadahum anna li hadhihi al-amakina khususiyat domin su a kudure wasu cewa wannan irin wurare suna da wani abu wanda suka keɓanta da shi na albarka ko na arziki ko na abin da ya kama da haka ko na rahama ko abin da ya kama da haka ويرون أنها مما يدفع بها البلاء suna ganin cewa akwai daga cikinsu na daga wuraren da ake ture wani bala'i wa yustajlabu biha an'ama kuma a jayo wata ni'ima ni'imomi wa yustashfa bin nazari laha suka ce kuma suna ganin ana samun waraka da wannan alwashi da za a wa irin wannan wurare minal adu minal adwa na wasu cututtuka daban hatta innahum yunziruna li ba'd al-ahjar zaka ga wani lokaci suna alwashi ga wasu shashi na duwatsu duwatsu ne za a ce ko wani wali ya zauna ko na annabi ya kai ya zauna mutum ya je ya kai alwashi akan wannan wannan duwatsu lamma qila innahu istanada ilaiha abdun salih lokacin da aka ce musu ai wani wani bawa nagari na kwarai ya jinginu da ita wannan kusan abin da ya wakana ne ko yake wakana a wani gari wanda ake ce mishi mashaya aka samu wani mutum yayi yayi maholki a lailatul qadr wai an gwada mai wuri wasu duwatsu ne wani tafki ne inda manzala sallallahu alaihi wasallama ya kai ziyara yayi arwalla a wurin yayi sallah kuma ya zo ya gaya wa wasu yara don ka a karitar da shi ce wancan wurin manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi ziyara a wurin kawai mutane suka tashi suke ɗaukar motoci ɗaruruwan mutane dubannin mutane suna zuwa suna neman albarka a wurin suna ɗaukar ƙasa da wurin suna suna shafa to ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bai tsallaka ba jaziratul arab bal ma ko Yaman bai je ba dubi tsakanin Yaman da Saudiya iyaka ce bai je Yaman ba bai je Habasha ba bai je Faris ba bai je Misra ba nan dai tsakanin Makka da Madina ya kare rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam amma wai gashi sai gashi a ƙauyen Zandar wai ya je hadda sanda da taguwa da wane ne ya na'am قال حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما لما قيل إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور كما سنا الواشي قون شاشن قبرك السرج سرجا سنا موسى الواشن كيف تلو والشموع da lagumma lagumi-lagumi ko kuma kyandar wannan wazzaita da man da ake sanyawa a kunna wa yaquluna suna cewa alqabrul fulani kabarin wane awil makanil fulani ko wurin wane yuqbalun nazar suna cewa ai ana dauka alwashi ana karba alwashin mutum ya'nuna bidhalika suna nihi da wannan annahu yahsul bihi algharada alma'mul da irin wannan alwashi ko a wannan wuri ana samun biyan bukata ko munuha wanda ake so a cewa guri min shifa'i maradin na neman warakan mara lahiya au kudumi ghaibin ko zuwan wanda ya bace ya bace wa salamati mal ko kubutar dukiya daga halaka wa gairi zalika da kuma bayan wannan min anwa'in nazaril mujaz mujaza da na dangogin alwashi fa hadha nazar ala hadha alwajh malaci irin wannan alwashi ta irin wannan bangare ko fuska batilul la shakka fi haramun ne ɓatacce ne ba ku shakku ba bal nazaru zait wa sham alwashin ɗauka ba da mai da lagwami wa nahwihima da makamantansu lil kuburi ga kaburuka batulul mutlaq wannan abu banna ne haramun ne kwata kwata wa min zalika na daga wannan nazaru shumu' al kathira alwashi da mutane suke na kai a kendir-kendir masu yawa al'azima masu girma wa gairiha da wannan likabarin khalil ga kabarin ibrahim alaihissalam wa likabarin gairihi da kabarin wani kuma bayan shi min al'ambiya na annabawa wal auliya da nagartattun bayi waliye da inna nazira la yaksudu bi zalika illa al-iqadi ala al-qabr domin wanda yi wannan alwashi ba abin da yake nihi sai kunna abun kunnawa a wannan haskaka kabari tabarrukan wa ta'ziman yayi wannan saboda neman albarka da girmamawa zannan anna zalika qurbatan iya zatan cewa wannan kuma shine kusanci fa hadha mimma la raiba fi butlanihi ce wannan na daga cikin tabi'un da ko shaku babu cewa haramun ne batatu ne wal iqadul mazkur kunna irin wannan abin da aka ambata muharramun haramun ne sawa'un in انتفع به هناك انتفع به هناك منتفع أو لا ya dace wani wani wanda yake can yayi amfani da shi ko bi ba qala shaykh qasim hanafi fi sharh durar al-bihar bihar imam shaykh qasim hanafi ya fadi cikin sharh durar al-bihar an-nazar alladhi yanzuruhu akthar al-awam alwashin da mafi yawancin mutane suke yi alama huwa mushahid absa abinda ake gani ka an ya kuna li insanin ghaib ya zamanto misali mutum iya da wani batacce nashi wanda ya bace au marid ko mara lahiya au lahu hajatun ko iya da wata bukata da yake so ya ciwa guri bayati ila kabari ba'd sulaha sai ya zo kabarin wasu shashen wasu nagartattun bayi wa yaj'alu ala ra'asi ra'asi sutra sai ya sanya wata kangiya daidai ya sa sutura daidai kan wannan waliyi wa ya kulu ya sayyadi fulan ya sayyadi wane in raddallahu ga'ibi in Allah maɗaukaki ya maido mun ɓatacce na au ufiye maradi maridi ko kuma ya warakar da awar aka warakar da mara lahiya na au qudiyat hajati ko kuma aka biya mun bukata ta bukata ta ta biya fa falaka min adh-dhahabi kaza zai ce kana da zinariya kaza au min al-fiddati kaza ko kana da azurha kaza aw min at-ta'ami kaza ko kuma kana da abinci nau'i kaza aw min al-ma'i kaza ko ruwa kaza aw min ash-sham'i waz-zaiti kaza ko kuma na lagwami da mai kaza fa hadha an-nazr batilun bil ijma'i li wujuh malai ce irin wannan alwashi batacce ne haramun ne ta fuskoki da yawa min hana daga cikin wannan fuskoki annahu nazarun lil makhluq cewa mutum alwashi ne na abiban halitta wa nazaru lil makhluq la yajuz shi kuma kawa wani abin halitta alwashi na bauta bai halitta ba li'annahu ibadatun domin alwashi ibada ne wal ibadatu la takunu li makhluqin ita kuma bauta ba ta kasancewa ga abiban halitta wa min hana daga irin wannan annal manzura lahu mayyitun cewa wanda ya wannan alwashi mai ɗaukar alwashi lahu mayyit iya da wani mamaci wal mayyit la yamliku shi kuma mamaci bai mallaki komai ba na'am qala wa min hana daga gareta annahu zanna anna al mayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah kina hallau iya zatan cewa mamaci iya kai kawo iya jujjuya wasu al'amurra kuma bayan Allah maɗaukaki, wa itikadu zalika kufru, irin wannan tunani kafirci ne, a ce mutum iya mace zai iya jujjuya wasu al'amurra ko ya ba da arziki ko ya hana wani abu ko ya ba da lahiya, to wannan kafirci ne. Ila an kala har sai lokacin da ya ce zuwa lokacin da ya ce, idan alimta haza idan ka san wannan, ba ma yi uka zaminar da rahimi wa shama wa zait wa gairiha ينقل إلى ضرائح الأولياء إلى ضرائحها أولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين kenan zaka gade abin da ake ɗauka na kudi dirhamomi da buji-buji da, mai da kuma bayan wannan wanda ake kai shi zuwa kaburruka na waliyai ana kusanta da irin wannan ayyuka ya ce haramun ne gaba ɗaya da ra'ayin malamai gaba ɗaya na kalahu anhu ibn Nujim al-Bahr al-Ra'id ibn Nujim ya ɗauko wannan magana daga malam a cikin Bahar al-Ra'id wa naqalahu al-Murshidi fi tazkirati Imam al-Murshidi ya ambaci wannan shi ma a cikin littafin shi tazkira wa ghayruhuma da wannan su anhu daga malam wa zada wa qad tuliya an-nas bi hada kuma ya dada ya ce Allah ya jarrabu mutane da irin wannan la siyama fi maulidil badawi musamman ma a wani wuri na wanda makabarta ta badawi kala ahmad al-badawi bi tanta la yu'raf lahu tarikhun sahih ahmad badawi kina a gari na tanta cikin kasar misra yace ba a san mai shi wani tarihi ingantacce ba wadda turibatul aqwalu fihi an samu sabani dewa maganganu sabanin maganganu a cikin shi wal mashhur annahu kana jasusan li dawlati al mulathimin ya kasance dan leken asiri ne na dawlatul mulathimin wa kana dahiyatan fil fikri wal khadi'a mutun ne wanda ya zamanto mai kwararren dubara da tunan al makr cikin makirci da zamba wa qabruhu akbarul asnam fi diyar misriya mala ya ce kabarin shi na daga cikin mafi girman gumaka a ƙasar misra mithlu hubal al-akbar aw lata fil jahiliya kamar misali hubal babba da lata a jahiliya yuta indahu min anwa'i shirk akbar ana zuwa a wannan wuri da dangogin shirka mai girma wa taqaddamu lahu an wa tuqaddamu lahu an-nuzuru wa yuj'alu lahu الفلاحون الفلاحون نصف وربع في أنعامهم وزروعهم masu alwashi suna sanya misali manoma su sanya rabi ko kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na abin da suka samu dukiyoyinsu da kayan nomansu bal wa auladihim bar ma kai haddadiyansu fa ya'ti ar-rajulu bi nisfi mahar ibnatihi sai mutum ya zo da rabin sadakin da ya shi wa yada'ahu fi sunduq ya sanya wannan a cikin wani sunduki qa'ilan ki hadha nasibuka ya badawi yace wannan rabanka ne ya badawi wa yuqalu lahu kullu ma kullu amin thalatha mawalid ana tsaya mashi ana yin sallah kowace shekara salloli guda uku yashhadu ar-rijalu ilaiha an-nas min aqsa al-qatr al-misriya zaka ga mutane suna zuwa tun daga ƙarshen misra suna zuwa wannan wuri wa yajtami'u fil mawlid akthar min 300,000 hajj wanda zai ziyarci wannan wuri a wannan maulidin shi za ka samu fiye da mutum 300,000 wanda suke ziyarta wannan wuri ila hada sanam al-akbar ajjalallahu bi hadmihi wa harqihi Allah madaukaki ya gaugautar da doro gazar da shi da konar da shi wa wa ghairihi da wani shi min من كل صنم في مصر وغيرها نعم قال الشيخ آه صنع الله الحبل آه حلبي شنو الحنفي آه الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي كتشاف الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء wanda ya mai da martani ga wanda ya halattar da yanka da alwashi ga waliyai فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان yace wannan yanka da alwashi in ya kasance an yi shi ne a bisa sunan wane wane fa huwa li ghairillah ina ya kasance ba na Allah bane bai kunu batilan sai zama to wannan alwashi a ƙarya ce haramu ne wa fi tanzil ya zo a cikin alqur'ani mai girma wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullahi alayhi kada ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah maɗaukaki a kan shi ba. Kul Allah maɗaukaki ce ka ce ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam inna salati in cewa dai sallata wa nuski da yanka na wa mahyaya da rayuwata gaba ɗaya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan suna Allah ne ubangijin talikai la sharika la baya da abokin tarayya a cikin wannan wan nadhru li ghairi Allah ishrakun ma Allah alwashi ba da Allah ba da Allah ba to wannan hada bauta Allah ne da wannan Allah ka zabe shi da ghairillah matsayin shi kamar yanka da aka yi ba da sunan Allah madaukaki ba nan nan malai kawo karshen wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk